بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام بعد أيام قليلة يكون قد اقترب رمضان وأظلنا هذا الشهر الذي فيه الخيرات والبركات والحسنات إذا قبلنا على الله سبحانه وتعالى بالعبادات والتطوعات من قيام وإطعام وقراءة القرآن والناس مختلفون في شهر رمضان فمنهم المكثر والمخلص في الطاعات ومنهم المقل في عبادة الله عز وجل ومنهم من لا يختلف رمضان عنده من غيره من الشهور يختلف من غيره من ناحية الطعام والشراب عنده إخوة الإسلام في شهر رمضان المبارك كان السلف الصالح الذين عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة وأولهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم من التابعين أحوالهم وأفعالهم مستقاة من الإمام القدوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الصيام والقيام والجود والكرم والسلف الصالح على آثاره ماضون وعلى خطاه سائرون ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي لا تنقطع دروسه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يوقفها كلها في رمضان لأنه ينشغل بشعر القرآن يفر من الحديث ومن مجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان ترك سائر العبادات وأقبل على قراءة القرآن وكان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمه ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمه وكان سيد بن جبير رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل ليلتين وكان الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى يختم في كل ثلاث وختم في رمضان سبع عشرة ختمة وكان قتادة رحمه الله تعالى يختم القرآن في سبع وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث فإذا جاء الأشهر الأواخر ختم كل ليلة وقال الربيع رحمه الله تعالى تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى كان الشافعي رحمة الله تعالى عليه يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة وفي كل شهر غير رمضان ثلاثين ختمة وكان وقيع ابن الجراح رحمه الله تعالى يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا ويصلي ثنتي عشرة ركعة من الضحى ويصلي من الظهر إلى العصر وأمثال هؤلاء لا يحصون كفرة قال الإمام الحافظ بن, بن رجب رحمه الله تعالى مبينا أفعال هؤلاء السلف وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك أما في الأوقات المفضلة فشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها ويستحق الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وأما حال رضي الله عنهم في النفقة والجود والكرم في رمضان فحدث ولا هرج مقتدين في ذلك كله بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال الإمام الشافعي أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاولهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم فالجود في رمضان من الجود والكرم مطلوب كان الإمام الظهري رحمه الله تعالى يقول إذا دخل, إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام وكان عمار بن أبي سليمان رحمه الله تعالى يفطر في شهر رمضان خمسمائة إنسان طيلة الشهر كله وهو مسؤول عنهم وعن تفطيرهم وكان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم مائة درهم وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى أقول هذا واستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan ‘yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa musamman a cikin wannan wata mai tarin daraja mai tarin albarka wanda za mu ce abin da ya rage mana a shiga cikinsa yan kwanaki ne kaɗan da kuma yan sa'o'i da kuma yan daƙiƙoƙi muddin dai muka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da ibadodi da biyayya da hali na kwarai wannan wata zai kasance watan alkhairi watan albarka wata na dace ga dukkan wanda ya lizinci abin da shari'a ta umarni a cikinsa musamman da kuma sauran watanni yan uwa musulmi sanin mu ne kamar yadda muka san kanmu da kanmu mutane suna sabawa suna zamowa daban-daban a cikin wata ramadan akwai wanda suke zage dantse su ja kafar wando su yi kamar suna yi saboda sun yi la'akari da damar da Allah ya ba su ba kullum take maimaituwa ba hausawa suna cewa sandar da take hannun mutum da ita yake jifa har kullum idan Allah ya baka dama to kada ka tuno damammakin da suka wuce na shekaru ka ɗauka cewa dole a maimaita irin su nan gaba irin wannan matsayi mun sha faɗa muna maimaitawa akwai waɗanda an yi azumin bare da su amma kafin wannan azumin Allah ya karɓi kayansa wasu ma a yau Allah zai karɓe su wasu gobe wasu ɗebe wasu ma ran da za a tashi da azumin a ran nan za su koma ga Allah subhanahu wata'ala to duk lokacin da Allah ya baka dama daga cikin godiya ga Allah ka yi amfani da wannan damar akwai wanda za ka ga cewa sun nunnanka ibadodinsu tare da kuma tsarkakewa saboda Allah suke wannan abun ba don a yaba su ba ba don su burge ba ba don a kai labari a yada cewa su wani suna kaza da kaza ba akwai wanda su kuma suna karantawa suna samun wato ainihin karanci a wajen ibada duk da sun ɗan ɗara sauran watanni to amma za ka samu ba su yi wa'insu abubuwa na ku zo ku gani ta fuskar ibada ta gabbai ko kuma ta ajihu ba tare da cewa kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama da za su yi wannan akwai wanda za ka samu shi kuma wata ramadana bai saba da sauran watanni a wajensa ba in ma ka samu bambanci tsakanin ramadana da wasu watanni a wajensa to shi ne ta fuskan gwangwajewa da kuma cin nau'ukan abinci daban-daban wani kam idan ka zo ka ga buɗe bakin su tubarkalla sai ka ga nau'in abinci da bai kasa biyar zuwa sama ba wani in ka zo ka ga buɗe bakin sa za ka ɗauka cewa wajen mutum biyar ne zuwa sama za su yi kuma wallahi shi kaɗai ne kuma cikin ƙwaya ɗaya ga abu mai sanyi ga mai zafi ga mai maiko ga mai kaza duk shi kaɗai ya runtuma mu cikin sa lokaci ɗaya kuma ga wanda suke mabukatan da da zai daure ya ɗauki sulusin wannan ya ba su to da ya samu babban lada amma wallahi za ka tausaya wa da bakin tsewa cikin mu in ka zo ka ga yadda muke da baki to ba a ce ɗan adam kada ya more daga ni'imar Allah ba to amma ya fifita ibada a wannan wata sama da gwangwajewa wani tun kafin watan nan ya kama yake tanadi da tattali da asusu na buɗe bakinsa kawai kullum sai ya ci kaza kullum sai ya sha kaza to ya tsaya kuma ya kalli wani irin azumi ya yi a wannan wuni sannan wace irin ibada ya yi a dare in ya zo ibadar ta kama kafar wannan gwangwajewar ko kuma akwai tazara mai yawa wannan shi ne halayyar da damanmu a cikin watan ramadan yan uwa musulmi marigaya managarta wanda ya zamo sun rayu a cikin tsare ku mafi daraja shekaru ɗari ukun farko wanda manzo alaihi salatu wassalam ya ce khairun nasi ƙarni sun mallazi na yalunahun sun mallabe ne lunahu to wanda suka yi irin wannan rayuwa musamman lamba farko su ne sahabban manzo alaihi salatu wassalam da wanda suka biyo bayansu daga cikin tabi'ai wanda za mu ga da halayensu da ayyukansu sun samo asali sun samo wato ainihin samfuri daga ibadu na manzo alaihi salatu wassalam wanda manzo alaihi salatu wassalam shine abun buga misali ta fuskan azumi da kiyamun laili da baiwa da kyauta da kuma taimako musamman a cikin watan ramadan kullum abin da ya sa muke buga misali da rayuwar magabata abu ishaq al-huwaini rahimahullahu ta'ala yana cewa idan ka kalli nassoshi na addini da kuma yadda ake ɗabbaka su ana aiwatar da su in ka kwatanta lokacin sahabbai da lokacinmu to yadda ka san dalar gyada ko kuma dala ta wani abu da aka tara duk wanda ya san dala ko ka ce angul ko ka ce pyramid abu ne wanda samansa ya tsuke ƙasarsa kuma ya yi faɗi ya ce to in ka kalli rayuwanmu ta addini a yanzu da kuma nassoshin addini to ana ƙara saukowa ƙasa ana ƙara samun tazara tsakanin nasoshin addinin da yadda ake aikata addini ana ƙara yin sama to ana ƙara samun kusaci tsakanin nasoshin da yadda ake ɗabbaƙa su ma'ana tun daga kan sahabbai in ka zo kan tabi'ai kawo ƙasa to ana samun tazara tsakanin abin da ƙur'ani da hadithi suka ce da kuma yadda ake aikata su to shi yasa kullum in kana so ka yi ibada mai nagarta kallo ya sabai suka ɗabbaƙa kallo ya tabi'ai suka ɗabbaƙa so da yawa wani lokacin a irin wannan bayanai ba mu cika ambato ayyuka ma na sahabbai ba idan ka karanta suwarun min ce sahaba to sai ka ga cewa wata rayuwa ce wadda kaɗan ne za su iya koyi da ita to amma suwarun min hayati tabi'in shine za ka iya ganin waɗansu abubuwa da za ka iya tsinta a ciki to duk lokacin da kake so ka yi ibada ka kusata sallah ce azumi ne aikin haji ne sauran alaƙoƙi na addini to kallo ya sahabbai suka ɗabbaƙa kalli kai kuma ya kake ɗabbaƙawa za da akwai tazara wacce take ainihin mai nisan gaske daga cikin magabata da za mu buga misali da su akwai imamu malik imamu darul hijira rahmatullahi ta'ala alai wanda majalisinsa makarantarsa a cikin masallacin manzo alaihi salatu wassalam ba ta yankewa daga darussa daban-daban ka samu cewa wasu na koyon hadisi wasu fikihu wasu sauran ilimai daban-daban amma imam malik watan ramadana yana shigowa sai dakatar da dukkan wa'insu darussa domin zai shigaltu da watan alkur'ani shan ramadana da zai kunzila fihi alkur'an sai ya guje wa koyar da duk wani abu da ya shafi hadisi ko fiqihu da ma haɗuwa ta munakashin ilimi da sauran malamai sai ya fuskanci karatun alkur'ani kuma ya zo yana karatun ma a cikin mushaf domin malamai suna cewa kana karatu kana kallon ƙur'ani ya zama ibada biyu karatun ibada shi ma kallon rubutun ibada ce mai cin gashin kanta tare da cewa akwai ɗan saɓani shin wanne ne mafifici a yi da ka ko kuma a kalla mafi yawa suka ce in ka kalla ka haɗa biyu sai dai mutumin da zai fi hararo ma'ana da cikakkiyar nutsuwa a lokacin da baya kallo to wannan za a iya fifita shi domin asalin saukar da alkur'ani da ya dabbaru aya ce to saboda haka za mu ga imamu malik wanda rayuwarsa ka tokanta karantarwa ce idan wata ramadana ya zo zai yi sallama da dukkan wani darasi ya koma karatun alkur'ani sufiyanu sauri rahmatullahi ta'ala alai ya kasance idan watan ramadana ya shigo mafi yawan nafilfilu da yake yi na dangin abubuwa na neman lada to yakan dakatar da su ya fuskanci karatun ƙur'ani zalla imam bukhari wanda duk lokacin da aka ambace shi hadisi kake hararowa saboda shi ne amirul mu'minina bangaren hadisi to amma shi ma ɗalibansa suka rawaito daga gare shi ko suka hikaito daga halayyarsa cewa idan watan ramadana ya shigo kullum sai ya yi saukan alkur'ani to banda sauka kuma ta kullum kullum duk bayan sallar tirawihi akwai wani wuridin na karatun alkur'ani wanda shi kuma a kwana uku zai sauka mana bayan tirawihi zai yi hisifi ashirin banda wucin saukar kaga a kwana uku kuma an samu sauka daya sa'id ibn jubair sayyidu tabi'in rahmatullahi ta'ala alai ya kasance yana yin saukan alkur'ani a dukkan dare biyu ma'ana kullum yana yin hisifi talatin talatin alwalid ibn abdulmalik shi kuma ya kasance yana yin sauka a kwana uku kullum yana hizifi ashirin idan ramadana ya zo karancin abin da yake shine sauka goma sha bakwai a tada ibn di'ama a sadusi rahmatullahi ta'ala alai ya kasance rayuwarsa ta yau da kullum yana saukan ƙur'ani ne a duk sati duk mutumin da ya rayu a tsangaya ya san abin da muke kira su buɗu ma'ana an raba ƙur'ani gida bakwai yau ka yi gobe ka yi gata duk sati ka yi saukan ƙur'ani to rayuwarsa ka saukan kwallon duk sati ya sauka to amma idan watan ramadana ya zo sai ya zama yana yin sauka duk kwana uku to idan kuma goman ƙarshe ta zo to kuma kullum sai ya yi sauka wannan shine abin da yake iya rayuwarsa akwai arrabi ibn sulaiman almadirin imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alai yake cewa malamin su imamu shafi'i ya kasance yana yin sauka 60 a cikin watan ramadan sauka 60 bawon Allah ba izo 60 ba ma'ana kullum me yake yi sauka biyu yace to amma idan ba ramadana bane ba kullun sauka ɗaya yake yi don Allah ka tambayi kanka mu tambayi kanmu rabon da ka ɗauko ƙur'ani ka buɗa ka yi sauka kana jin yanzu wata nawa ba wanda ya ce ka haddace ƙur'ani amma a matsayinka na musulmi kada a samu ƙasa da cewa za ka yi saukan ƙur'ani a duk wata ɗaya ma'ana duk kullum kai hizifi biyu nukan faɗa ma ɗalibai na musamman na sashen karatun ƙur'ani nukan ce musu wallahi ina ganin daƙiƙanci da sakarsu mutumin da Allah ya ba ƙur'ani sai ka zama gugan yasan waɗansu a zo a ce malam yi mana sauka kaza malam yi mana sauka kaza abinda za a baka la yusmin wa la yughni min ju' kana ta wannan bilibito kai baka karanta qur'anin ba ka roki Allah ya maka ta in dai duniya kake so waye mai duniya mai qur'ani shine mai duniya to karanta littafin suka roki ya maka Allah zai ba komai a rayuwa amma abin takaici ne a ce kai dan kwangilar saukoki ne kullun aikin kake nan kuma karshe zai an baka tsummai riga saboda kai baka dauki qur'anin abin da zaka yi ibada ba kawai ka dauke shi wani abun kasuwanci abun kwangila kullum sai ka zama a cikin dauda da annakiya da bukata wallahi duk wanda ya dauki qur'ani da gaske Allah zai ba komai a rayuwa nikan bugawa dalibai na misali na babban malami da aka yi a garin nan Allah ji kansa da gafara wanda mu tattaɓa nan almajiransa ne gwani na duniya idan ya ga matashi ya wuce da tsumman riga sai sai kai ku ce masa ya rubuta qur'ani ya sayar mana ya sabon dinki shi'aran ma ai bai haddace bai ce dama a duniya ana samun kaman wannan bai haddace qur'ani ba to ku ce ya rubuta dan talatin shi'aran ma ai talatin din ce talatin din ma to talauci farawa to abinda nake so in ce ba wai ana karatun Qur'ani dan a samu duniya ba amma abinda nake ce ma in ma duniyar kake nema wallahi karanta littafin Allah ka daga hannu ka ce Allah dan littafin nan naka na karanta yi mun kaza ka dauki wannan wuridi a rayuwarka kaga abinda Allah subhanahu wataala ya ce ma amma kana bilimbituwa wani matin itilawan na hizu fi sattin ta dawo hamsin ta dawo arba'in ta dawo ashirin ya dawo zero ba duniya ba ƙur'ani irin wannan suna nan ma aksarahum to dai a matsayin ka na musulmi kirki wallahi kada ka yarda ramadan ya shiga ya wuce baka karance ƙur'ani daga bakara har nafi so ɗaya ba wannan shine ƙarshen abin da ya kamata kai bai kamata a samu kasa da haka ba ɗaya daga cikin manyan malamai al'imamu wake wanda malamin imamu shafi'i ne ya kasance yana karanta alƙur'ani a duk daren ramadan sauka ɗaya da sulusin sauka ma'ana abinda za ku ana cewa mai tamanin to idan watan ramadan ya shigo kullum sai hizifi tamanin ya yi sauka kuma ya ɗauko wata ya hizifi ashirin gobe wata saukar ya ƙarasa wannan ashirin zibi wata saukar ya ƙara ce wancan ashirin din kuma bayan ya yi wannan zai yi raka'a goma sha biyu da walaha sannan idan ya sallar a zahar zai ci gaba da na filfilu har sai da asar ta shigo tun ramadan na ya shiga har ya fita kuma aljannar da suke so wai mu ma ita muke so Allah ba don halin mu ba Allah ka tausaya mana irin waɗannan ba za ka iya lissafa su ba wanda suke wannan ijtihadin karatun alkur'ani ba dare ba rana saboda babu abinda za ka kusaci Allah da shi kamar karatun littafinsa ɗaya daga cikin sahabbai khabbab ibn al-arat yana cewa taqarrab ila Allah bima shi'ita walan tataqarraba ila Allah bi shay'in ahabba ilayhi min kalamihi yace duk abin da za ka yi na neman kusace ga Allah ka je ka yi amma ka sani ba za ka samu kusace zuwa ga Allah da abin da Allah ya fi so ka yi ba kamar karanta littafinsa kamar karanta zancensa amma jama'ar musulmi mun zamo in ka ga mutum ya ɗauko ƙur'ani ta ɓaci wallahi wanda ka gan shi da ƙur'ani to gabar da yamma sun haɗe an zo tuba gun Allah da Allah ya buɗa to Qur'ani kuma an rufe shi yayi kura kuma sai ta sake baci Allah ya kiyaye Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali Allah ya kai a gare shi da yazo yake bayani akan irin waɗannan halayya na magabata da jajircewarsu to sai ya kawo hadisi da yake nuna cewa ba zai fahimci ƙur'ani ba mutumin da yake karance shi ƙasa da kwana uku sai yake cato wannan hadisi yana bayani ne akan dawwama tutur ya zama haka ne za ka yi kullum kullum domin Allah yana cewa littafi ne da muka saukar zuwa gare ka mai albarka domin su kula da ayoyinsa domin su ɗauki izina su fahimce shi duk abin da kake bi da sauri ba lalle ka fahimce shi ba amma idan kana bi daki daki za ka fahimce shi to imam ibn rajab yake cewa wannan hadisi yana magana ne akan mudawama ba wai abu da ya zamo daga lokaci zuwa lokaci ba yace amma lokuta wanda suke mafifita kaman watan ramadan yace musamman dararen ƙarshe wanda ake neman da rasul qadr da kuma wurare masu daraja kamar mutumin da ya je makka a matsayinsa ba dan makka ba to irin wayannan an so gare su su yawaita karatun alkur'ani domin su ribanci lokaci da kuma ainihin wuri al'imam ahmad da al'imam isaac ibn rahawiya wannan shine ra'ayinsu cewa wancan hadisi bai zamo hadisi am ba ana magana sauran lokuta saboda ka dan uwa in ya zamo mala'ika jibrilu zai zo wajen manzo alaihi masallatu wassalam duk azumi su yi mudarasan qur'ani kuma ya zamo cewa azumin karshe ga manzo alaihi salam so biyu suka yi mudarasan alqur'ani dan a nuna mana watan ramadan wata ne wanda yake na karatun qur'ani to in ya zama manzon tsira alaihi salatu wasalam shi yake irin wannan mulazamar to kai asuwa ni asuwa abin kunya ne abin kunya ne a wajen ka kai musulmi ka kai shekarun shekarun balaga ba za ka iya buɗe qur'ani ka karanta ko ina ba wallahi abin kunya ne amma bokon da za ka ci abinci wannan za ka koya ba ka jin cewa ka kasa ba ka jin girman ka ya faɗi za ka je gun jikan kama ya koya maka abcd ya koya maka yadda za ka haɗa baƙaƙe yadda idan an rubuto lissafin kuɗi ka gane ka a cuce ka amma abin da ya shafi karatun ƙur'ani wallahi wai saboda lalacewa sai ka ga irin yan boko aƙida mai ɗan dama damar wai shi gaskiya bai iya da baki ba a rubuta masa ayoyin da baƙaƙen boko transliteration da ake yi wannan haramun ne haramun ne haramun ne duk wanda yake wannan wallahi haramun ne ba wai ka rubuta bakakken qur'ani da harfan boko ba ko da da larabcin akwai ka'idar rubutu da aka sani in ka rubuta ba da wannan ka'ida ba kai haramun duk mutumin da ya san zubin qur'ani rubutunsa ba gama garin rubutu ba inda larabci to kowanne malamai sun ce haramun ne ka rubuta qur'ani da irin rubutu na illahi to ina ga a ce lalacewar ka ta kai wai kai ba za ka isa da baki ba shi na bokon da shi aka yi ka ai shi ma koya kai kenan saboda yana da muhimmanci ka koya shi ko wancan ba shi da muhimmanci shi yasa za ka zo sai a rubuta maka da boko to wannan ba daidai ba ne kuma ci baya ne a wajen musulmi ci baya ne a wajen dan musulmi a ce ba zai iya karanta littafin Allah ba wallahi lalacewa ce na sha faɗa mana duk abin da kake ka gwada daga yau kasuwanci kake sana'ar hannu kake mai koyarwa ne ka buɗe wunin ka da karatun ƙur'ani kullum aƙalla ko ka yi hizifi ɗaya ko hizifi biyu ya zama shi ne abin da ka buɗe wunin ka da shi wala sai ka ga albarkar da Allah zai ma a wannan wunin ayyukan da ba za ka iya ba in ba karanta ƙur'ani ba to za ka iya sayan da karanta ƙur'ani saboda haka lallai mu yi nawaitun karatun ƙur'ani in mun shiga ramadana ba wai ina nufin ka sai na waitu ka kudurta a cikin zuciyarka ta to sakacin da kai a baya to in Allah ya yarda za a ga canji wato abinda na faɗa kusan bara abinda kai ce kun ga bara irin wannan lokacin lokacin da aka yi lockdown mutane suka zauna a gida inda za su gane lalacewar mutanen mu sai dai su zauna waccan inuwa in ta kare a koma waccan in waccan ta kare a koma waccan ba wanda yake tunanin ya dauko qur'ani ya karanta ko a ce kai mu zauna mu dauko taban mu da mu karanta ahalari ishimawi mai munazara tsakanin babu wannan wanda zai nuna maka uzurin rashin lokaci a'a kawai halinka ne wani ya fi ka zuru wani idan an kasa abin da zai yi a wuni in an kasa goma ba karshe kashe ɗaya ba kuma zai yi karatun ƙur'ani mai yawa domin mu matsalar mu rashin iyakanta lokaci ko kuma rashin tsari a rayuwa kowanne mu in ya lissafa wallahi ba za ka rasa awa biyar da take zurare maka a banza ba ka tambayi kanka da kanka tun daga fitowar rana zuwa wata rana ta fito 24 hours wallahi kai da kanka za ka hasaso awa hudu awa biyar wanda suka tafi a banza ba duniya a cikin lahira me zai hana ka ware makanka awa biyu ina da kyakkyawan zaton in dai ba wato ainihin taurin qur'ani ya maka yawa ba in Allah ya da aminti 30 zaka yi zufi daya ma'ana kenan a awa daya zaka yi zufi biyu kenan a awa biyu zaka yi zufi hudu kai kaddara ma a ce duk awa zaka yi zufi daya kaga in kai awa biyu kai ainihin zufi biyu to a sai ka ware maka awa biyu duk wunin duniya wallahi sai ka ga albarkar da Allah subhanahu wataala zai maka to amma matsalar mu ita ce abinda Allah ya faɗa bal tu'siruna al-hayatid dunya da kuɗi ake badawa wallahi a yanzu da gwamnan Kano zai zo nan ko ciyaman din Nasarawa ya ce yan cikin masallacin nan a rubuta man sunansu duk wanda bai haddace Qur'ani ba to zan sa lada ga hadda Qur'ani duk aya ɗaya dubu ɗaya wallahi mahaddatan da zaka samu a cikin watanni Allah yawa da su aya ɗaya dubu ɗaya mutum ya lissafa in na haddace aya ashirin dubu ashirin auni aikin me zaka ka samu dubu ashirin to amma manzo alaihi salam yake tambayar sahabbai yace wane ne da cinku yake so ya samu kulje bukhari ya samu manya-manyan raƙuma masu manyan tozaye bai saba ma Allah ba bai yanke zumunci ba sabai suka ce kowa yana so ya ba aikin Allah sai ce wallahi ɗayan ku ya je masallaci ya koyo aya ɗaya kafira kuma ɗaya ya koyo aya biyu kafira kuma biyu malamai suka ce manzo alaihi salam ya buga misali da raƙumi saboda babu sama da shi a hawa yanzu in ce ka koyo aya ɗaya tafi jib wanda ya ce wallahi shi a ba shi jib ɗin a ai koli fanni wala zai karbe shi akan ya zai ya karanta aya ɗaya to ashe abin Allah ya faɗa ya gaskata akan mu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuma wallahi lahir ita ce tabbas lissafo shekarun ka da kake bilibituwa dan Allah nawa ka tara ni kan faɗa dan Allah a matsayin ka shekara 30 zuwa sama a burin ka na rayuwa dan Allah ka samu 50 a cikin 100 gidajen da kake so ka samu jarin da kake so kadarori abubuwan dan adam zai farin ciki da su dan Allah wa ya samu hamsin a cikin dari zai wahala wani ma ko goma bai samu ba to a wajen qur'ani kuma nawa kake nan ma zero ba izo sittin ba dubu sittin Allah ya kiyaye yan uwa musulmi mu sani cewa banda karatun alqur'ani daga cikin halayyar magabata suna ɗaukan wata ramadan wata na kyautayi wata na baiwa wata wanda yake ainihin na taimako wata wanda suke baje koli domin neman yardan Allah subhanahu wata'ala manzo alaihi salatu wassalam kaman yadda ibn abbas Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa ya rawaito yace manzo alaihi salam shi yafi kowa kyauta shi yafi kowa baiwa musamman kuma idan watan ramadana ya zo manzo alaihissalam shi ne mafi baiwa sama da iska wacce take kadawa imamu shafi'i allah ya ga gare shi ya ce ni ina fata ga duk wani mutumin kirki ya zama cewa baiwarsa da taimakonsa da tagomashinsa ga bayin allah su daɗu a cikin watan ramadana saboda koyi da manzo alaihi salatu wasalam saboda kuma tsananin bukatun mutane a cikin wata ramadan saboda maslahohinsu da bukatunsu kuma saboda shagaltuwarsu da azumin muka da kuma salloli da abin da ya kama da haka saboda haka kenan kyauta da taimako a cikin wata ramadan abu ne da ya kamata ya zama ya nunnunku ya karu imamu zuhuri allah ya kaya gare shi idan wata ramadan ya shigo sai sai to watan karatun ƙur'ani ne da ciyarwa wani daga cikin manya-manyan magabata da ya mutu sama da shekara dubu sunansa hamad ibn abi sulaiman ya kasance kafin watan ramadan ya zo tanadi yake na ciyarwar da zai yi bayan allah duk wata ramadan idan ya zo zai ware mutum ɗari biyar ya dinga ciyar da su yana shayar da su har watan ramadan ya wuce mutum ɗari biyar yake warewa yana ciyar da su tun daga sahur ɗinsu har zuwa buɗe bakinsu da ma sauran bukatu haka yake mutum ɗari biyar bayan an gama kuma an dawo daga idi sai ce to su zo gidansa sai ya ɗauki dirhami ɗari ɗari ya ba su wannan dirhami ɗari in za ka buga shi da zinari aƙalla zai baka zinari goma zinari goma ka kaddara a ce duk dinari kusan ka ce dubu sittin to ce dubu sittin su goma to sannan ya zo kuma ya ba wannan mutum ɗari biyar za ka lissafa ka ga duk wani mutum ɗaya ya ba shi kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu to miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu buga ta so ɗari biyar zai ba ka kusan miliyan ɗari shida wannan kuɗin da yake ba su tukuici ne yana godiya ya dora musu dakon lada su kai masa lahira yadda ka san mutum ya maka dakon bahun siminti ko shinkafa ka ba shi kana godiya yanzu ba su suke godiya ba shi yake godiyan da suka yadda ya dora musu dakon lada su kai masa lahira kai ka san wa'ancan mutanen to mu da su yadda ka a ce shattani ma bai na tsara wa tsarayya yadda ka san sama ta bambanta da ƙasa haka muka bambanta da su shi yanzu shi yake musu godiya kuma nikan faɗa har yanzu na san a madina akwai masu kuɗin da in ka ba su haɗin kai kullum kana buɗe baki a gidansa wallahi za ka yi mamakin kuɗin da zai baka idan ramadan ya fita ma'ana yanzu ka masa alfarma kada ya buɗe baki a gidansa yanzu ka ga kai da ake ba ɗan kunu kai ne za ka je ka yi godiya amma alfarma ana baka kunu ana baka geron kunu ana baka kaza da sauransu to wallahi yan uwa wannan abubuwan ya kamata mu ɗauke su da muhimmanci musamman wannan watan da za mu shiga akwai ɗaya daga cikin wakila ma yana masallacin nan muna irin wannan hirar da shi ina jin kamar shekaru biyu da suka wuce yace wallahi akwai mutumin da yaga ya zo masallaci an kammala da baki duk an shanye kunnen kofunan ya ɗauka ya tara ya katse wannan ya zuba a cikin wannan ya katse wannan haka ya samu kusan rabin kofi sai ya ga ya zuba a leda ya tambaye shi ce kanku bawon Allah wannan kun da ka zuba a leda ina za ka ce wallahi iyalansa zai kai mawa wannan sai su kula baki ku duba ba wai kofi ɗaya ba sai da ya kakkaɓe kofuna sannan ya samu kusan rabin kofi zai kai gida irin su kuma ga sunan rututu wani idan ya zo ya samu wannan kosan da kunun to shi ne nasa dan abin da ya samu a kasuwa shi ne kai gida to ya kai bawon Allah lokacin neman lada yayi akwai mutane mabukata wasu ‘yan uwa na jini wasu makwauta wasu abokanai tun da Allah ya maka ni'ima ka nemi aljanna da abin da Allah ya baka in ma baka nema ba to wallahi magada suna nan Allah ya sa giwa ta faɗi a shana ba kai baka nemi lahira da kuɗin naka ba magadan ka zo wani ma ya nemi lahira Allah ya bashi kai kuma karanta ka zama zero saboda ka don Allah ‘yan uwa kirkin mu da tausayin mu ya karu a cikin wannan wata yadda muke so Allah ya jikan mu ya gafarta mana ya yanta mu daga wuta to mu mu'amalanci yan uwa da irin abin da muke so Allah ya mu'amalance mu da shi kowa yana so Allah ya ninka masa lada kowa yana so Allah ya yi masa kyautai to kai ma ka yi ma wanda yake da kasa da kai irhamu man fil ardi yarhamukum min fis sama muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana gaba da Allah ya kasa muna daga cikin wanda za ka yi ransu a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ni'imta mu da aikata abin da zai kai mu zuwa gare ka ya Allah mu samu kusaci ya Allah ka yalwata mana halin da ake ciki na kunci Allah ka kawo taimakonka da agajinka ya Allah musulmi da ke cikin kunci Allah ka warware musu matsala Allah ka yaye musu damuwa marasa lafiya musulmi na gidan asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu musulmin da suke da abin yi Allah ka sa masa albarka wanda ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi Allah ka zaunar da kasar mu lafiya musibin da suke faruwa na garkuwa da mutane da wawashe dukiyoyinsu da firgita su Allah ka yaye mana wannan musibu ya Allah babu wanda zai iya sai kai Allah ka yaye mana wannan musibu Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allah ka bamu kwanciyar hankali akwai ɗaya daga cikin manyan mutane da Allah ya masa rasuwa kusan kwana hudu Alhaji Audu Daura wanda ake masa lakabi da Alhaji Abdullahi Yafi to Allah ya masa rasuwa ina da yau kwana hudu iyalan gidansa suna roƙon a yi masa addu'a Allah ya yafe masa muna masa addu'a ziyar da Allah ta zan ka fara gare shi Allah subhanahu wataala ya yafe ne fukansa Allah ya kula da bayan samu kuma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe akwai ɗaya daga cikin matasan mu Kabiru Abubakar wanda yana Malaysia ya yi munakashar doktoransa kusan ran talata da ta wuce to shi ma ya kira ni da safe ce da Allah a roƙe kuma sai masa addu'a Allah ya masa dace ga abin da ya gabatar kuma ya zama mai amfani ne gare shi to muna masa addu'a Allah ya sa albarka ga abin da yayi akwai dan uwa Dr. Sani Garba Tudun Wada shi ma yayi tafiya Abuja domin interview kuma dan uwa ne hafizin Qur'ani likita mutumin kirki mai taimako to ya nemi addu'a mu muna masa addu'a Allah ya bashi nasara Allah ya bashi nasara sama da abin da zai sa zuciya kuma yadda Allah ya kai shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya akwai yan uwa da muke neman addu'o'i gare su yau da kullum akwai ma da Ibrahim Giants wanda yake har yanzu asibitin da shi da kuma Abdullahi Koli da yake fama da fuska wanda mahaifiyarsa ma ta samu karaya a hannu da kuma ɗaya daga cikin matasan mu malami Akas shine Ali Isa da ya samu karaya da kuma Usman Abin Duniya to duk dai waɗannan bayan Allah da Isa alƙali suna roƙon addu'an mu akan rashin lafiyar da yake damun su muna fata ya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadun su Allah ka yaye damuwar su wannan diya Allah ka sa ta zanka fara gare su mu kuma Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dinna ala